ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب فاحمدوا ربكم عباد الله أن بلغكم الخيرات والبركات والفضائل بلغكم شهر رمضان واشكروه عليها وعلى جميع النعم فاجتهدوا في طاعة ربكم متسابقين فيه الدرجات والمقام المقيم صائمين بالنية صادقين بالعزيمة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيها المسلمون الصيام من أقوى أسباب التقوى لأن فيه مقاومة للشيطان وتضييق لمجاريه من الإنسان ويحمل على التواضع والتعاطف والتراحم لأنه يذكر الأغنياء بحال الفقراء ليشاركوهم ويساهموهم في المعاش والأرزاق كما يعرف الإنسان حاجته إلى مولاه وفقره إليه ويكسب الصبر ويحم ويكسب الصبر وتحمل الأذى في سبيل الله والصوم الحقيقي هو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوات وجميع الجوارح عن الآثام والذنوب والتخلص من حب الدنيا والإقبال على الله بالإخلاص والتفكر في الآخرة وعدم الغرور والسلامة من أمراض القلوب من النفاق والحسد والقسوة والغلظة وغيرها قال عليه الصلاة والسلام ليس الصيام من الأكل والشرب إن الصيام من اللغو والرفث رواه الإمام حاكم عباد الله اغتنبوا الفرصة فاعلموا أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليله رواه أبو داود والترمذي ومن فطر صائما فله مثل أجره رواه الترمذي ولا تنسوا الدعاء لأنفسكم ووطنكم وولاة أموركم الدابرين والقادمين وإخوانكم في مشارق الأرض ومغاربها فكل مسلم فلكل مسلم دعوة مستجابة في كل يوم وليلة رواه البزار وأن لله عند كل فطر أتقى رواه أحمد أكثروا من ذكر الله وتلاوة القرآن وتدارسوا قراءته ومقاصده وتنوروا بهديه في شؤونكم الدنيوية والأخروية فإن القرآن يهدي للتي هي أقوم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم lalle godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shiryatar babu wanda ya isa ya batar da shi hakanan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya isa ya shiryatar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya ina shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawansa ne ko manzansa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da waɗanda suka bi su da kyautatawa har tashin alkiyama bayan haka ya uwana musulmi masu albarka a wannan juma'a tamu yau biyu ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na da shekara 1444 a ƙidayen miladiya yau 24 ga watan uku shekara ta 2023 za ta yi magana akan farko-farkon watan ramadan da irin yadda ya kamata musulmi ya zama a cikin watan ramadan a farko khutuban tana cewa ya ku bayin allah ku ji tsoron allah ku sani cewa fa mafi alkhairin guzuri shine tsoron allah kuma a cikin alkur'ani allah ya yi kira ga bayinsa kan cewa su ji tsoronsa ku gode ma allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo ku kuka shaida waɗannan alkhairai da albarkatu da falaloli daban-daban Allah ya iso da ku watan Ramadan don haka ku gode ma Allah akan wannan ni'ima domin akwai da dama sun yi burin su shigo watan Ramadan amma kuma ajali ya musu gaggawa mu mu gode ma Allah da muka shigo watan Ramadan hakanan kuma mu gode ma Allah akan sauran ni'imomi da ya mana domin ni'imomin Allah gare mu ba za su ƙididdigu ba ko da mutum yana cikin wata jarabawa ta rashin lafiya ko ta rashin kuɗi ko jarabawa ta kangarewan wani daga cikin makusanta idan ka auna irin ni'imomin da Allah ya yi maka sai ka ga cewa jarabawan da Allah ya yi maka ta nutse cikin tekun ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka don haka ya 'yan uwa mu zabura gurin ɗa'a ga Allah muna rige-rige na samun darajoji da matsaya na daraja a wurin Allah matsaya na dindindin mu azumci wannan wata na Ramadan muna masu kyakkyawan niyya sannan kuma mu gazgata mu sa himma kwarai da gaske muna gazgata wato wannan ƙoƙari da muke yi a wurin Allah domin mu dace da falalansa da albarkatunsa a cikin alkur'ani mai girma Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kutiba alaikumus siyam hakika Allah ya rubuta muku yin azumi ma'ana ya wajabta muku yin azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta yin azumi akan al'ummomin da suka zo kafin ku la'allakum tattaqun ana fatan in kun yi azumin nan za ku samu tsoron Allah to kenan azumi na daga cikin manya-manyan dalilai na samun tsoron Allah me yasa saboda a cikin azumi ana fito na fito da shedan ana takura hanyoyin gudanan shedan a cikin jikin dan adam domin mun sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa lalle shedan yana gudu a cikin jikin dan adam kamar yadda ka san jini na gudu yana gudana a cikin jikin ɗan adam to yayin da mutum yake azumi ya takura hanyoyin da shaidan ke iya gudana a cikin jikinsa da haka dole sai ka ga shaidan ya yi rauni wanda kuma da zaran shaidan ya yi rauni a jikinka kai kuma za ka zabara ne zuwa ga kusancin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa idan ka lura idan ka je masallatanmu da azumi sai ka ga suna cika wanda yake kai ta mamakin wai waɗannan al'ummomin da ba a garin nan suke rayuwa ba da ba a angon nan suke rayuwa ba amma masallatai ba sa cika amma daga shigowar watan ramadan sai ka ga masallatai sun koma suna cika hakan yana nuni akan cewa an takura gudanin shaidan ne a cikin gangan jiki wannan ya bayi zuwa ga ɗan adam kuma ya zabura ya kusanci Allah subhanahu wata'ala hakanan azumi yana gadar da tawalu'u da raushi da rangwantawa da tausaya matalakawa za ka ga idan mutum yana azumi sai kaga kyakkyawan tunani ya fi zuwa ga zuciyarsa fiye da mummunan tunani kuma sai kaga mutum yana da ƙarfin hali na kyauta da sadaka da kusantan mutanen kirki sama da yadda yake a wajen ramadan sai kaga wani yana iya haƙura da awa ɗaya da rabin sai ya tafi tafsiri wanda yake a da ko yana cikin rafkana ya zauna minti biyar ko goma ma ana nasiha a masallaci baya iyawa amma sai ga mutum ya ɗauko alƙur'ani ya goggoge alƙur'anin shi da wata kusan takwas bai karanta ba ya rika zuwa tafsirin alƙur'ani hakan yana nuni akan cewa an samu ci gaba gurin tsoron Allah hakanan kuma shi azumi yana tunatar da masu arziki su tuna da halin da talakawa suke ciki domin su rika tarayya da talakawa cikin abincinsu da sauran dangoga na arziki da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su domin mai kuɗi shi ba shi da yunwa bai ma san yunwa ba bai san da ake yin ta ba shi kullum a ƙoshe yake ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya kwanta a mai kyau ya hau abin hawa mai kyau ya miƙe ƙafa ya wanke goma ya tsoma biyar to amma yayin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora masa ibadan yin azumi idan ya ɗanɗana wahala ta yunwa tun ƙarfe goma na safe yake jin cikin shi na murɗawa aka kai azhar ya kai da ƙyar zuwa bayan la'asar kuwa ga nan a sheme a ƙasa ba shi da kataɓus to idan yana da kan gado to zai gane ashe waɗancan talakawan su ma haka suke samun kansu da su da iyalansu idan wani ya zo ya ce maka na kwana ban ci ba sai ka gane ashe ya faɗa cikin tashin hankali ba ƙarami ba idan wani ya zo ka ga rigan shi ta yayyage ka ga jikin shi ya yi fari saboda yunwa da wahala ka ga ya bushe ya ƙarmashe ya rame sai ka tuna ashe irin abin nan da nake ji da azumi ashe irin abin da talakawan nan suke ji kenan to wannan sai ya baka kofa kuma ka fito da dukiyanka kana taimaka musu fi sabilillahi hakanan azumi kuma yana tunatar da bawa talaucin shi zuwa ga Allah mahalicci domin yayin da ka ɗanɗana yunwa ka ɗanɗana kishin ruwa to za ka tuna cewa fa idan an shiga cikin kabari fa babu maganin abinci babu maganin abin sha hakanan idan aka tashi alkiyama babu maganin abinci babu maganan abin sha in kaga an fara maganan abinci da abin sha sai dai ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya masa gamdakatare shiga aljanna to a wannan lokaci zaka gane ashe kana da buƙatuwar Allah ya taimake ka ka himmatu kai aiki tukuru don ka samu rahamar Allah ka samu aljannan Allah amma idan mutum ya shiga gidan wuta ba babu abinci bane a gidan wuta akwai abinci amma wani irin abinci wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un abinci ne na gislin a wata aya yana cewa innaha shajaratun takhruju fi aslil jahim al'uha ka annahu ru'usu shayatin wata irin itaciya ce mai kaya mai guba wanda yake masu laifi ne kaɗai suke cinta kuma ita tana tsorowa ne a tsakiyar wutan jahannama sannan kuma idan aka ci ta yayyanke hanji take yi kakkatsa hanji take yi tana makura wuya ita ne abincin da ake da ita a gidan wutan jahannama ba kuma babu abin sha bane akwai abin sha amma wa yusqa min ma'in sadid ana shayar da su da wani irin ruwa ma'in sadid ruwan gyambo ruwan farjin mazinata wanda yake cike da tafasa da wari da ɗoyi da ta da hankali duk lokacin da bawa ya kusantar da shi zuwa ga fuskansa yana kwaya fuska yana babbaka fuska yana ƙone ta so da ka duk wanda ya rashin dace shiga wutan jahannama to irin abincin shi kenan irin abin shansa kenan Allah ka tsare mu to idan bawa ya ɗanɗana kishi da yunwa a rayuwar duniya a cikin azumi to zai tuna masa cewa kai ina fa da aiki a gabana haikan da ka sai na nemi taimakon Allah ya taimake ni in ƙaurace ma azaba in ƙaurace ma yunwa da kishi na ranar tashin alkiyama in kuma samu rahaman gafaran Allah subhanahu wataala da gidan aljannansa hakanan cikin ƙofofin da ke nuni akan cewa azumi na ƙara tsoron Allah yana taimakon mutum akan ya iya haƙuri da dangana kuma yana iya sa ka ɗauki cutarwa a tafarkin Allah domin mutumin da ya kai matsayin da gashi yana jin yunwa matsanancin jin yunwa yana jin ƙishi ƙila ma ba a ƙasansu yake ba yana ƙasan kafirai ne ƙila ba a garinsu yake ba yana garin da yake ba a san shi ba ne ga ruwa in ya ga dama zai sha domin akwai masu shan ruwan cikin kafirai ga abinci in ya ga dama zai ci domin akwai masu cin abincin cikin kafirai ko kuma masu lalura amma tsoron Allah ta danna bukatuwarsa ta ƙona wannan bukatuwar tasa ya iya haƙuri to wannan mutum ana sa ran zai iya haƙuri ya bi Allah zai iya haƙuri da saɓan Allah zai iya haƙuri akan irin jarabawan da Allah subhanahu wata'ala ke mabayi a cikin rayuwa malamai dai suka ce shi haƙiƙanin azumi fa to ya kasu kashi uku ne akwai azumi na gama gari irin wannan azumi duk da kasancewan Allah ba zai kama ka da laifi ba idan ka yi irin wannan azumin amma babu wata gwaninta a cikin wannan azumin shine wanda zai daina ci ya daina sha ya daina mu'amala da matarsa wanda duk ya irin wannan azumin la shakka ya sauke wajibin da Allah ya dora masa Allah ba zai kama shi da laifi ba amma bai gwaninta ba domin idan dan daudu shi ma zai azumi irin azumin da yake yi kenan idan karuwa za ta yi azumi irin azumin da take yi kenan komin fasikancin musulmi in zai azumi irin azumin da yake yi kenan da haka idan azuminka ya zama ka yi tarayya da sauran gama garin azumi to babu gwaninta a ciki ko da kuma Allah subhanahu wata'ala bai kama ka da laifi ba amma azumin da Allah ke alfari da masu irin wannan azumin wanda ke gadar da tsoron Allah cikin sauki shine baya ga ka daina ci ka daina sha ka daina mu'amala da mata to sannan kuma ana so wannan idan naka yi azumi ya kame daga kalle-kalle daga nagani wannan kalle-kallen sawa'un a waya ne domin galibin abin da ake kallo a waya za ka ga batsana shigowa ciki yanzu idan ka ce za ka shiga facebook irin batsan da za ka rika kicibis da shi za ka rika arfa da shi allah kaɗai ya san iyakansa wannan ya sa ni na zaɓi makana in daina facebook ɗin gabaki ɗaya saboda in dai ka shiga ciki to sai ka ga ɓanna sai ka ga fasadi sai ka ga wata mace tsirara sai ka ga wani yana tallan batsa yana tallan rashin kunya yana tallan rashin mutunci to tun da dai ba tilas ne aka ce sai ka yi facebook ɗin nan ba ai sai ka haƙura da shi domin me domin ka samu tsarki a wurin Allah ka bar abin da zuciyanka ke so saboda ka samu kusanci zuwa ga Allah to idan idan ka ya daina kalle kalle kamar yadda na ce ko a waya ko a talbijin kalle kalle irin na fama-faman hausa da Allah ya ɗebe musu albarka wanda a ciki za ka riƙa ganin tsaraicin mata za ka riƙa jin kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe za ka riƙa ganin wata fitsararriya tana rawa da namiji to duk idan ka warke daga wannan sannan ko a zahiri ma irin yadda za ka ga duk abin da ka gani sai ka juya ka kalla idan ka ga mata sun taso daga makaranta sai ka ƙware ido ka ga da wance da wance da wance da me yanayi iri kaza da me yanayi iri kaza to idan ramadani ya zo idan ka yi rufi ko ka ga matan suna fuskanto ka sun koyar da kanka domin neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala to haka nan dai duk wani abin da Allah bai yadda ka gan shi ba to ka dimtse ka rimtsa idanka daga ganin shi to gaba ta farko kenan sannan kuma ka rimtsa harshenka ba komi kake so za ka faɗi ba sai abin da zai yadda da Allah sai abin da zai gamsar da buƙatuwa ta addinin musulunci amma duk abin da ka san akwai fusatan Allah a ciki ko giba ko ƙarya ko annamimanci ko haɗa faɗa ko abin nan mene sunan shi baƙar magana da ire-iren waɗannan kalmomi na sharri to harshen ka ya kame in ka buɗe baki sai dai karatun alƙur'ani sai dai ambatan Allah sai dai umarni da mai kyau da hani akan mummunan aiki sai dai daɗa ɗan maganganu da manzon Allah ce sadaka ce to ya kasance waɗannan su ne abin da harshen ka zai riƙa yi to harshen ka ma yana azumi kenan to haka nan kuma kunninka kar ya rika jiye-jiye sai dai ya ji alkhairi na daga karatun alkur'ani da tafsirinsa da hudubobi da wa'azoza da kalmomi masu daɗi daga malamai da mutanen kirki to irin abin da kunninka zai rika ji kenan to idan aka samu waɗannan abubuwa gaɓuɓɓa guda uku ka haɗa da ka nisanci ci da sha da kusantan iyali ga idanka na azumi ga harshenka na azumi ga kunninka na azumi hannunka ba zai taɓa ba sai abin da Allah yake so ya yarda da shi ƙafanka ba za ta taɓa ba ta taka ba sai zuwa ga inda Allah yake so ya yarda da shi to a lokacin nan kayi azumin khawas zababbu a wurin Allah ba kowane kare da doki yake iya dacewa da irin wannan nagartaccen azumin ba sai waɗanda Allah ya zaɓe su ya kusanto da su sai waɗanda Allah ke musu bishara tun a duniya za su dace da rahama su suke iya samun irin wannan azumin to kashin azumi na uku shine azumin da ya ɗori akan wannan kuma baya ga waɗannan abubuwa duka gaɓuɓɓen sun yi azumi to ka kuma zama ka shiga cikin azumin hawasul hawa zaɓaɓɓun zaɓaɓɓu shine sai zuciyanka kuma ta koma tana azumi ga Allah subhanahu wa ta'ala ba za ta saƙa maka miyagun saƙe-saƙe ba ba za ta ƙulla maka miyagun ƙulle-ƙulle ba ba za ka yi hassada ba ba za ka yi ƙiyayya ba ba za ka yi gaba ba ba za ka riƙa jin nafi wani ba ire-iren waɗannan cututtuka da ke kama zukata na munafinci da hassada da bushewan zuciya kaga an zo azumi amma wani yana nan da busasshiyar zuciya tsakankaninsa da matarsa ba zai ba ta naira ɗari ta je ta sai suga ba ba zai ba ta ta je ta sai man gyaɗa ba sai dai ya batta in ma ya kawo wato ainihin gero ko dawan da za a yi kunu kenan haka nan zai batta ba mahaɗi ba ƙosai ba wara ba abubuwan da akan ɗan haɗa da shi haka nan zai batta in te magana ya abubuce da faɗa bayan kuma yana da kuɗi a aljihun shi ƙila ya kai naira dubu uku ko naira dubu biyar to irin wannan baƙin zuciyan idan ka warke daga gare shi zuciyarka ta rayu ta koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to irin wannan ka ɗauki azumi wanda yake in ka ɗore a kan irin wannan azumi to makomanka tare da annaba da manzanni ne ranar tashin alkiyama mu sani ya ‘yan uwa musulmi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa laisa siyamu min al-akali wa shurb azumi fa ba shine kaɗai ka daina ci da sha ba inna siyamu min al-lagwi war rafasi azumi shine ka daina lagau yasassun magana yasassun zantuttuka wasa batsa rashin mutunci taɗi ba kan gado ba sukuni to azumi sai in ka daina wannan shine kai azumi a wurin Allah subhanahu wataala kamar yadda al-Imam Hakim ya ruwaito da haka mu ribaci waɗannan kwanaki masu albarka mu sani cewa fa duk wanda ya azumci wata Ramadan yana mai imani da Allah yana jin cewa ya Allah kai ne ka farlanta ni bawa ne ba ni da zaɓi sai in maka da'a ina wannan azumi zuciyata ta miƙa wuya ta sallama gare ka ya Allah ina mai kwaɗayin rahama a gurinka ina mai tsoron azaba sannan kuma ina bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin wannan azumi to do wanda ya wannan manzon Allah ce an gafarta mishi zunubansa wanda ya da ma wanda bai yi ba wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito kuma ka sani kai bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sallama al-imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu laylihi duk wanda ya bi liman sallan tarawihi bai gudu ba har zuwa lokacin da liman ya karkara sallansa gabaki daya an gama sallah an yi sallama to Allah zai rubuta maka kamun ka samu daren nan ne gabaki daya kana qiyamul layli kamar yadda al-Imam Tirmidhi da Abu Dawud suka ruwaito haka nan ka sani duk wanda ya ciyar da mai azumi to Allah zai ɗauko kwatankwacin ladan mai azumin ya baka idan Allah ya taimake ka ka ciyar da wani mutumin kirki na Allah wanda harshen shi ya ɗanye da ambatan Allah ƙila ma alaramma ne ga tilawa ga ƙiyamun laili idan Allah ba shi ladan azuminsa miliyan ɗaya ne idan ka ba shi abin da ya ci lokacin shan ruwa dabino ne ko ruwa ne ko abinci ne ka ba shi ko ka ba shi abin da zai sai abincin shi da iyalansa to Allah kai ma zai ɗauko lada miliyan ɗaya ya baka ba tare kuma an toye ma wancan alaramman nashi da komi ba da haka ashe masu wayo masu dubara sukan yi bajet ne a azumin wata ramadana za mu taimaka za mu tallafa za mu ciyar da masu bukata kai kadai baya ga azumin ka kai karan kanka Allah kuma yana iya baka ladan mutum 100 200 300 500 irin da yadda muke ganin masu wayo suna fitar da dukiyar suna ciyar da masu azumi fi sabilillahi ya Allah ka yalwata mana mu ma mu samu dama mu yi ambaliyan ciyar da mummunai tafarkin Allah domin mu dace da irin wannan alkhairi sannan mu sani ya ƴan uwa musulmi cewa kar mu manta da addu'a gare mu na alkhairin duniya da na lahira kar mu manta da ƙasan mu kar mu manta da shugabannin mu masu barin gado da waɗanda muka zaɓo su mi musu addu'a ta alkhairi mi musu addu'an Allah ka azuta su da tausayi da rahama da jin kan talakawa Allah ka taimake su akan adalci ya Allah kada ka cire tallafinka gare su ya Allah kada ka bar su da wayansu ko dabaransu domin idan Allah ya bar su da wayansu ko dabaransu to asirinsu zai tonu mu kuma za mu ɗanɗana kuɗa to mi musu addu'a ta alkhairi irin tadin da waɗansu musulmi suke yi tun kafin shugabannin masu hau sun gama ɗebe musu albarka sun gama zage su sun gama aibanta su sun gama yin musu mummunan zato da haka lokacin da aka rantsar da shi mun riga mun gama tsine mai da haka babu wani alkhairi a tare da shi sai sharri to in kuma ya zo ɗanɗana mana kuɗa kuma sai mutane su ce danni to da haka mu ɗauki shiryen manzan Allah mana sallallahu alaihi wa sallama mu ɗauki ɗabi'a da tada ta ahlus sunna ko ma wata irin jam'iyya kake yi to yanzu an kai ga wane ya ci zaɓe shine shugaba shine shugaban ƙasa ko shine gwamna to yanzu baka da wani zaɓi sai ka bi tafarkin ahlus sunna kai mishi addu'a ta alkhairi in kai masa addu'a ta alkhairi in ya daidaita garuruwa za a ji daɗi mutane ma za a ji daɗi kuma shi ma zai samu kyakkyawan makoma a wurin Allah kai ma zai bayi zuwa ga ka samu kyakkyawan makoma a wurin Allah ya fi alkhairi fiye da mu zazzage su mu zaizaye su mu tabar da su mu musu mummunan zato in an yi alkhairi mu ce sharri in an yi kuskure ɗaya mu ce an yi goma wannan ba zai kai mu ga gaci ba mun kwatanta irin waɗannan a baya bai fitar da mu ba to ya kamata a ce yanzu mu canza sannan kar mu manta da 'yan uwanmu musulmi a ƙasoyin ƙasa gabashinta da yammacinta daga cikin musulmi mu sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lalle kowane musulmi yana da wata addu'a da Allah ya lamunta zai karba masa so daya a yini so daya a dare don haka ka tabbatar da duk dare ka keɓe lokacin da za ka daga hannu ku gana da Allah ka zube ma Allah gabaki ɗaya matsalolinka na duniya da na lahira sannan da yini ma ka tabbatar da ka samu lokaci musamman bayan azahar litini talata laraba akwai nassin hadisi da ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a kuma Allah ya karba sahabbai da dama suka fahimci cewa lokaci ne mai tsada musamman ta ranar laraba ka daga hannunka bayan sallan azhar ka gaya ma Allah bukatuwanka na duniya da na lahira ba lale sai wannan lokacin ba amma wannan nassin hadisi ya zo a cikin al'adabul mufrad wanda kuma malamai da yawa sun yi magana akan sharhin wannan hadisi irin yadda Allah ke karɓan addu'an da aka yi ta bayan sallan azahar musamman ranar laraba amma inda za ka haɗa litini talata laraba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuma Allah ya amsa masa a ranar laraba to abin da nake nufi kullum ka sami lokaci da yini ka sami lokaci da dare wanda za ka gabatar da addu'o'i gare ka da sauran 'yan uwanka musulmi sannan abu na ƙarshe jama'a muna ƙara jawo hankali akan taimakawa da ake yi na masallaci asusun masallaci ya yi rauni kamar yadda ne bayani satin da ya gabata saboda a baya babu kuɗi a hannu duk da kasancewa yanzu kuɗin sun ɗan fara dawowa to amma kuma dai duk wanda bai samu daman ba da kuɗin shi a hannu ba to muna roƙon da Allah a riƙa tura ta cikin akaunt ɗin masallaci kar a kai lokacin da aikace aikace da hidimin masallaci ma zai tsaya ga baki ɗaya ko a wannan satin kawai bil ɗin da aka bani wanda masallaci ke da bukata ya kai naira dubu ɗari da hamsin da biyar da kusan ɗari takwas daga gulof ne zuwa kayan tsaftace bayi da makamantan irin waɗannan abubuwa wannan baya ga kuɗin da ake biyan ma'aikata duk wata wanda ne bayanin cewa ya kai dubu saba'in da wani abu lokaci bayan lokaci za ga bukatuwa sukan taso to da Allah muna roƙon ƴan uwa a ci gaba da tura sadaka a cikin akaunt ɗin masallaci sannan dangane da matsalar rufin masallaci satin da ya wuce na yi bayani cewa shi mai girma suleiman barau wanda shi ne kammala aikin wannan masallaci ya nemi cewa a bashi bil ɗin abin da aikin zai ci kuma a gaya mishi nawa ake da shi a ƙasa to mun bashi cewa muna da naira miliyan biyar kuma ya sake turo ma'aikatan shi sun zo sun sake duba kwano canjin kwanan kawai abin da kwanan zai ɗauka zai ɗauki naira miliyan tara da dubu ɗari ɗaya canjin kwanan kawai a irin lissafin da suka ba shi ma'aikatarsa mu na miya ɗan sha bamban da wannan din ya kai miliyan sha uku amma wanda suka yi mishi wannan abin nan ɗin sun ba da naira miliyan sha ɗaya a miliyan tara da wani abu kuma alhamdulillah Allah ya saka masa da alkhairi a jiya ya turo mana sauran naira miliyan hudu da dubu ɗari uku a cikin account da haka da haka muna da naira miliyan tara da ɗan wani abu haka a cikin account ɗinmu yanzu nan insha Allah ta'ala bayan sallah za mu tattauna da injiniyoyi yadda za a hudo ma wannan al'amarin yadda za a yi amfani da naira miliyan taran nan garin an gyara abin da ke zuba daga saman masallaci ala'ayi hal dama an ce yan ruwanka bai isa alula ba sai kai taimama to muna fatan za mu yi taimaman yanzu in kuma Allah maɗaukan sarki ya ƙaddar ruwan namu ya cika sosai zai isa ne alola har mu sha mu shayar da wani to haka nan dai za mu yi muna fatan waɗannan mutanen da suke ba da gudunmawa fi sabilillah Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya amfane su da wannan aiki duniya da lahira da mu da su Allah ka tara mu akan shari'a a tutan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya Allah abin da yafi karfin mu Allah ka iya mana abin da muke iyawa kuma Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya shugabannin mu Allah ka yi musu kyakkyawan jagoranci Allah ka ja hannayensu zuwa ga daidai Allah ka tsare su daga kwari Allah ka azurta su da tausayi da rahama waɗanda suke da haƙoƙa a wuyansu Allah ka taimake su su biya waɗanda suka manta Allah ka tunasar da su ya Allah mu kuma ka azurta mu da yin musu biyayya a tafarkin sunna Allah ka raya da mu akan shari'a karɓi rayuwar mu akan shari'a a ranar tashin alkiyama ka tada mu a tutan annabi sallallahu alaihi wasallama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum